أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a cikin wannan yammaci na asabar wanda yake shida ko shida ga watan zirhijja shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wanda dukkan sati muke haduwa domin mu karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani da kuma duba tarjama kan wannan ayoyi da muka karanta wannan sati allah ya kawo mu za mu tashi ne akan aya ta 109 a cikin sura ta uku suratu ali imran allah maɗaukakin sarki yake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fi al wa ila allah turja al-umur yace kuma dukkan abin da yake cikin sammai wa mafil arzi da wanda yake cikin kasai lillahi ga na Allah ne ko suna ga Allah ne wa ila Allah turja umur kuma ga Allah za a mai da al'amura yawmal qiyama ranar alqiyama kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله كنتم يا أهل الإسلام كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قولن دي أهل الإسلام ما أبوتا مسلمتي كن كسنتي كنتم يا أمة محمد kun kasance ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umma ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnas wanda Allah madaukakin sarki ya fitar da ita ya ciro ta a cikin mutane fi imanikum wa amalikum cikin imaninku yanayin karfin imaninku da ayyukanku wa anfa'an nasa linnas kuma kuka amfanar da mutane ga mutane daga cikin dukkan al'umma da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara rayuwarsu a duniya mutane ko ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi amfanar da mutane akan mutane Allah maɗaukacin sarki ya ce dalilin da ya sa ya ce kuncin khaira umma sai ya ce ta'muruna bil ma'ruf kuna yin hani ai kuna umarni da al ma'ruf kyawawan ayyuka kullu ma wafaqa shar'u shine dukkan abin da ya dace da shari'a kuna umarni da tabbaka shi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani akan munanan ayyuka kullu ma naha 'anhu shar shine dukkan abin da shari'a ta hani akai shine bi ma'ana kuna tashi ku yi wa'azi ku yi bushara ku yi gargadi ku tsawatar kamar yadda ayyukan aikin da annabi Allah madaukakin sarki ya dora wa annabawa sai kuma al'umman nan sai ni mutanen cikinta sai Allah ya gadar musu wannan abinda Allah ya dora wa annaba sannan ya ce wa tu'minuna billah sannan ko kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitabi inda ahlul kitabi za su yi imani ai al-yahudu wan nasara sune ma abota littafi wanda Allah madaukakin sarki ba su littafi inda za su yi imani su ma lakana khairan lahum da shine abin da ya fiye musu alkhairi minhumul mu'minuna daga cikinsu akwai muminai ai minhum man aslama daga cikinsu akwai mi wanda suka suka karɓi musulunci kamar shehinsu abdullahi bin salam lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ce yana so ya je zanta da wannan annabi so da shine wanda mutumin da lokacin da manzan allah ya bayyana a cikin yahudawa ba wanda ya shi ilimi shine babban shehinsu to don haka kuma Allah ya ba mu labari yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa'anda aka ba su littafi yahudi da nasara ya'rifuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun san annabi sallallahu alaihi wasallam da sifati da siffofinsa a zahira wa zabina na bayyane na kallo da ido da wa'anda ba na kallo bane na mu'amala a mu'amalance in sun ganshi sun san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya rikuna abina ahun kamar yadda suka san ‘ya'yansu wani malami ya ce ai sun san kamar abdullahi bin salam abuwa yake cewa ai mun san annabi fiye da yadda muka san ‘ya'yayenmu saboda ‘ya'yayenmu mun san su ne a iya siffa ta zahiri ba mu san yaya suke aikinsu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin Allah ya aiko shi ma ba mu san shi ba amma Allah ya mana bayaninsa da in kun haɗu da shi ga irin mu'amalarsa gami sifofinsa na zahiri da na baɗi shi yasa muka fi sanin annabi sallallahu alaihi fiye da yadda muka san ƴaƴayenmu shi yasa Allah madaukakin sarki yace minhumul mu'minuna daga cikin su akwai wanda suka yi imani suka karɓi musulunci bayan manzon Allah ya bayyana suka ga hujjoji daga cikin littafin da suka karanta suka ga annabi sallallahu alaihi ya zo da shi sai suka karɓa wa aktsaruhumul fasiqun mafi yawancin su kuma fasikai ne fasikancinsu ne ya bayyana da hassada ya sa suka ƙi bin manzan Allah sallallahu saboda ni manzan Allah shi ɗaya tilo ya fito ba a cikin zuriyarsu ba dukkan annabawa suna fitowa ne daga cikin zuriyar ahalul kitab yahudu na nasara har a wani gun suke cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara suke cewa ibrahim lalle annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab da jikokinsu da tattaɓa kunninsu sun kasance mi yahudawa ne ko nasara Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu ya kai Muhammad a antum a'lamu amillah ku ne kuka fiye sani ko Allah wani gun Allah yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan ولا نصرانية النبي إبراهيم بيزمتو بيهودي با بيزمتو بنصاري با ولكن كان حنيفا مسلما سيدي شيا كسان شمي حنيفا أي شيء من ميكيواني أكل الدين نجسيا مسلما كومي ميكويا يا كسان شينا كان ملا ني كما ميكويا مسلمي da haka a wani gun kuma suke cewa layyada kula aljannata illa man kana hudan aw nasara to da haka akwai abubuwa da da yahudawa suke ta bujirwa da shi duk da kuma kamar yadda muka sani hassada ne ta sa su take bin manzon Allah ya fito ba a cikin zuriyarsu ba dan me yasa za su bi wani bare shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun sai yace lan yadurrukum illa adha yace da dai ba su taba cutar da ku ba da irin wannan iyayyar tasu da musulunci to Allah maɗaukakin sarki ce kada mu ji tsoronsu wallahi da ɗaya ba za su taɓa cutar da mu ba sai ce illa aza in an ce al'aza shine wani ɗan ƙaramin cutarwa ne wanda bai kai mutum ya sa takobi ko bindiga ya yi ka ba shine a nan malam ya ce illa aza ya ce illa dararan basitan bi alfinati sai ɗan wani cutarwa ne ɗan kaɗan da harasansu sai ce ka sabbin kamar zagi ko kuma a ce cin mutunci iya wannan ne kaga siffar musulmi sai ka aibata shi da wannan siffa din saboda yana da mi ahsanu siffa da tufarsa da siffarsa ta wannan gemu da Allah mar ko wani abu makamancin haka sai mutum sai mu sai markisi wanda kuma abin da muka sani a Qur'ani duk wanda yake iya ganin mutum ya siffanta da siffa ta kirki ya mar izgili to yana kai shi ga kafirci Allah madaukakin sarki yace kul ka ga musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazun shin da Allah da ayoyinsa da manzansa kuka sarke kuna izgili sai Allah ya katse musu hanzari yace la ta'taziru kada ku yanke hanzari kada ku bada uzuri kada kafartum bada imani ku hakika kun gujire kun kafirce bayan imani da haka dukkan abin da ake kiransa da izgili mutum musulmi wanda ke cikin musulunci ya komi ƙauyensa gaba ɗaya shi musulmi ne to kada ya siffanci da wani Allah maɗaukacin sarki ya ce wa iyu qatilukum kuma inda za su zo yaƙar ku za su ce za su yaƙe ku yuwallukum al-adbar za su juya muku da bayani za su juya muku suna ni Allah maɗaukacin sarki ya ce wa iyu qatilukum inda za su yaƙe ku yuwallukum al-adbar ay yafirruna munhazimina za su juya da baya suna wanda suna wanda aka ci riba a kansu imana in suka zo idan suka zo yaƙar musulmai wallahi za su juya suna ƙasƙantattu suna ƙasƙantattu kamar wanda aka ci riba a kansu saboda musulunci yana da izza kuma yana da ƙarfin dabaru kuma musulmi na gaskiya yana da haƙurin jurewa akan kwatan haƙƙinsa idan muka duba ko da a siyasa ta duniya muka ɗau irin gaza suke ta yaƙi ƙaramar ƙasa ce in ka haɗa wata state guda biyu a najeriya sai ta fi tsewa amma an shekara aru aru wajen shekara biyar ana yaƙar an gagar ƙarar kuma wallahi na rantse muku da allah su kasashen da suke yakata su wallahi gazan tana siri ba ita ma akan su wani yake mine ne kawo wallahi rukunsu da musulunci yanzu idan muka ɗauka ko da nan iran da aka yi fafata kwanan nan da amurka ku duba girman amurka sai ɗaya ana cewa ta fi najeriya girma ga tattalin arziki ga da suke mamayen duniya amma iran ta gagare su dole su sai da suka nemi surutu shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce yi wannan kuma al'adabar za su juya muku baya saboda in sun zo ya kanku za su ga izzar da kuke da shi sai su mi sai su juya suna ribatattu ko su juya suna da wannan karyayyar zuciya sun malayun tsaro sannan wallahi da ɗaya ba za a taimake su ba wane ne zai taimaki arni wurin yaƙar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce duribat alaihim zilla ainama suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah maɗaukakin sarki yace duribat alaihim zilla ai ahaqat bihim zilla ko kuma ju'ilat alaihim dhilla an mamaye su an sanya musu kaskanci aina ma su kifu a duk inda ka gansu duk inda ka ga arne za ka gan shi kaskantacce ko da a cikin yankinsu ne da za ka shiga cikin arna tsilim kamar ka shiga south south ɗin cikin inyamurai za ka gansu suna tattare da wannan kaskancin shi yasa Allah madaukakin sarki yace duribat alaihim dhilla ay ju'ilat ko ahaqat bihim dhilla an kewaye su da kaskanci aina ma su tifu duk inda ka gan su sai Allah ya tasniya yace illa bi hablin min Allah sai dai in sun karɓi wani alƙawari daga wurin Allah na mi bara mu taɓa cutar da musulmai ba an kurin lai wannan yarjejeniyar kamar a da akwai na amana da an kulle yarjejeniyar ko yaƙi aka zo arna da musulmai wanda ba su ba sukan taimaka wa musulman ne so da sun kulla wannan yarjejeniya shi sa Allah ce illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi da kuma ko kuma wani alƙawari da suka kulla tsakanin su da wannan mutane wa ba'u bi ghadabi min Allah wa duribat alaihim maskana Allah madaukakin sarki yace وباءوا بغضب من الله أي رجعوا مستوجبين غضب الله عليهم تاسو داو سنا مين سنا masu fuskantar fushin Allah وضربت عليهم المسكنة sannan kuma wa ahaqat bihim alhanata min dakil nufusihim sannan za a sanya musu shi ma kaskanci ne ko kuma kunci na rayuwa za a sanya musu kuncin rayuwa a zukatansu shine duk inda ka gansu zaka ga wanda bai yi imani ba duk inda ka ganshi zaka ganshi mabukaci wallahi duk kudin san ka ganye ka ji shi abin tausayi zaka ga kamar akwai talauci a cikin zuciyarsa in yana da kudi da yawa sai kaga babu wadatar zuci abin da zai sai kaga yana ni yana kuka a cikin rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki yace duribat alaihimul maskana ay wa duribat alaihimul maskana saboda mi Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wadannan sun kasance ne suna mi suna bijirewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashewa annabawan Allah ba tare da wani haƙƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah madaukakin sarki yace zalika bima asaw awamirillah wa kanu ya'tadun wannan abin da Allah maɗaukacin sarkin ya ambata ya faru ne bima a sau bi sababi isyanihim saboda dalilin saɓawa ubangiji saɓawa min umarnin Allah maɗaukacin sarki wa kanu ya tadun wa kanu ya tajawazu na hududallah suna ƙetar iyakokin Allah shine ya tadun suna yin ta'addanci Allah maɗaukacin sarki bayan ya yi wannan sai yake cewa laisu sawa'a ya ce to su ma kansu ala kitabin laisu sawa'a ai halihin laisa ka halin wahi halayensu da yanayinsu da siffofinsu bai zamto iri ɗaya ba a nan ya ce laisa kullu ahalin kitabi musawi na fisifati bal minhumul musin wa minhumul musin ya ce laisa kullu ahalin kitabi dukan ba dukkan ahlul kitabi bane suka zamto mustawina fi sifat suka zamto suna siffa iri daya suna da siffa guda daya ba bal minhumul muhsin a'a a cikin su akwai masu kyautata ibadarsu tsakanin su da Allah suna kyautata kama amarahumullah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su wa minhum almusi daga cikin su kuma akwai masu saba dokokin Allah shine Allah madaukakin sarki yace min ahlil kitabi umma a cikin ahlul kitabi akwai wasu mutane akwai wasu qa'ifa ko wasu al'umma qa'imatu sun zamto masu tsayuwa ne mustaqimatan alal haqqi wa alal islami suna tsayuwa ne akan gaskiya da kuma kan musulunci ai aslamu bi ma'ana su sun miƙa wuya sun musulunta yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah na littafin da Allah madaukakin sarki ya sauke musu ko kuma suna karanta ayoyin Allah na alqur'anin da mi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan da suna tsaye ne akan addinin da suka suka tarar da annabawansu akai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alqur'ani da yawa daga cikin yahudawa suka ƙi karɓar wannan saƙon nasu saboda hasada to daga cikin sai aka samu wasu ƙalilan sun karɓi wannan saƙon kuma suna karanta alƙur'ani ɗin ana allaili suna tsayuwar dare da shi suna karanta shi cikin dare wa hum yasjudun alhali kuma suna yin sallah yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna yin imani da Allah da ranar tashin kiyama ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin kuma umarni da kyawawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani da mi da munanan ayyuka shine imtisalil awamir wa ijtinabun nawahi suna yin umarni da kamanta abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi sannan mi suna kuma yin gargadi da mi a nisanci abin da Allah madaukakin sarki ya hani akai ويسارعون في الخيرات kuma suna yin rigegeni a cikin aikin alkhairi duk wani abin da aka ce aikin alkhairi ne to suna kokari suna rigegeniya ba a cewa wani je kai abu kaza a'a a wurin aikin alkhairi wallahi ba a daga kafa a wani a ce wani je kai kai din za ka yi kokari ka samu aljannarka akwai mutumin da na sani Allah ya hore mar arziki amma in ya je shi gaida mahaifinsa yana da kuɗin ya sa duk wani aiki na rayuwa yi mara ake amma na wannan ɗakin baban nasa da kansa yake sharewa zai je ya share ya shi mu gyara mashi kuɗi ya feffesa turare ya fito aka ce ma ranka ya daɗe ai yanda ka bar ake share ko ina da ko ina ake ai nan ma haka ma ya ce a'a wannan mahaifina ne ke zama a wurin ni ya kamata in gyara masa tun da yana da rai har ya rasu aikinsa kenan in ya je gaida babarsa to da haka ba a cewa ba a daga kafa wurin aikin alkhairi kai kai kokari ka fi mutane saboda aljanna ne inda aikin samun kuɗi ne ba za ka ce a ni bari ne hakuri wa ne ya samu ya a a dagewa za ka yi kafuwa na kuɗi to me yasa a aikin aljanna muke yin baya baya muke barin wasu kaskantattu suna yi in Allah ba mu dama abin da yake so shine mu dage din mu yi ba mu bar wasu kisi ba a'a mu da ya ba mu daman sai ya tambaye mu akan wannan ni'ima ta damar da ya ba mu wallahi wani na gadon asibiti amma sallah ba ta wuce a hakan zai yi ba zai iya magana ba zai iya kuma yana kwancin zai yi sallah amma wani yana yawo yanzu haka isha ba zai ba sai ya gama yawan da dare zo yi ko kuma yana zaune ma wai ta iya ce Allah ya dace Allah madaukakin sarki ya ce wa ula'ika min as-salihin ai waɗanda suke siffantu ula'ika al-muttasifuna bi hadhihi sifat waɗanda aka siffanta su da wayannan sifofin min ibadillahi daga cikin bayin Allah alladhina salahat alladhina salahat niyyatuhum wa a'maluhum wanda niyoyinsu da ayyukan suka eh ai min ibadillahi suna daga cikin bayin Allah wa'anda suka siffanci da siffar da Allah ya wani ambata ya ce to min ibadillahi suna daga cikin bayin Allah alladhina salahat niyyatuhum wanda ayyukansu ya inganta ai niyyarsu ta inganta wa a'malin da ayyukansu sun yi aiki mai kyau da niyya mai kyau to suna daga cikin su wama yaf'alu min khairin Allah madaukakin sarki yace wama yaf'alu min khairin falan yukfaru a wata ruwaya aka ce wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin yace dukkan wani abu da za su aikata dukkan wayannan abubuwan da za su aikata min khairin na alheri na bin shari'ar Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace falan yukfaruhu to bara a haramta musu ladansa duk abin da za su aikata na alkhairi Allah madaukakin sarki zai cikanya musu ladansu wallahu alimun bil muttaqin kuma Allah madaukakin sarki shine masani ga masu jin tsoron sa anan a dan yi hakuri akwai wasu abubuwa guda uku da zan karin bayani akai daga cikin fawaid na wayannan ayoyi malam yace mafi girman abin da yake bambance wayannan al'ummar shine shine abubuwansu da suke aikatawa na alkhairi bayan imani da Allah da suka yi shine yace mi al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kamar yadda na ambata babu wani abu da ya bambanta al'umman nan da al'ummomin da suka wuce illa wannan abubuwa guda biyu shine umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummuna sannan Allah madaukakin sarki ya hukunta ya hukunta bi kaskanci akan ahlul kitab saboda mi saboda fasikancin su da kuma fito na fito da addinin Allah maɗaukakin sarki na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan su kansu ahalar kitabin ba siffa ɗaya ko akan addini iri ɗaya suke ba wasu sun tsarkake niyyarsu suna aiki mi suna ibada kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni sannan kuma suna hannuwa da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kuma ya ce wa haula a'zamul ajr wa thawab wannan shine mafi girman lada wa hadha qablu bi isan nabi bi isan nabi muhammad sallallahu alaihi kuma hakan ya kasance tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'annan wanda Allah madaukakin sarki ya yabe su a cikin ahlul kitabi a tsaye suke akan addinin gaskiya bayan kuma manzon Allah ya zo faqadi aslamu sai suka sai suka musulunta saboda sun ga siffar da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da su akan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ka tara mu a cikin lada wanda ne kuskure karancin sani ne ina roƙonsa Allah maɗaukakin sarki ya yafe min da kuma datar da ni akan faɗin daidai سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله